الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رفعت إلى داء الأمير شكايتي ولم يلفظوا شكوى إليه فلم يشكي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق ولا يشوى القوت عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السهر إن نافس النفس نجوت من الأعداء والشر كله ولم أر نارا خالدا بجواشي عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا مصطفى الكون عن نار عليه صلاة الله ثم سلامه تجيد الأمى والرؤوف والحكم والسماء عليه صلاة الله ثم سلامه تجيد شر الدين والشؤم والهمم عليه صلاة الله ثم سلامه تجيد شر الكهل والإرس والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه وتحفظ أولادي وتكفيه ملكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله na yi farin ciki da murna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa haduwar mu a wannan masallaci na juma'a mai albarka kamar yadda shekara ta gabata mun zo nan lokacin shi wannan masallaci ya bai da shi na juma'a kenan shekara ne kenan wancan zuwa da dai zuwa wannan wata a lissafin da muka yi to ga shi bana ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kaddara zuwan wannan zawiya mai albarka kamar yadda yan uwa suka saba gabatar da maulidi ko muna samun zuwa a gaisa da yan uwa ya musharaka to gashi wannan karo mun shigo ziyara ne ta yan uwa billahi billahi min Allah ya rabba ce to ya kamata a zo wannan zawiya ko masallaci na juma'a mai albarka ne da yan uwa to bayan mun yi sallar magariba yanzu sannan muka gabatar da wazifa aka yi addu'o'i kuma ga shi mun yi sallar isha mutane kowa suna so su tafi gida ga hadari ga yanayin gari amma dai kamar da aka ce za a ɗan gaisa da yan uwa to alhamdulillah muna godiya Allah ya yi mu mutane ya nadar Allah ya yi mu musulmi Allah ya yi mu kuma tijjanawa kamar yadda yau majalisun mu na biyar kenan yau duk inda muka je ko haka ake bayani mu musulmi ne kuma yan tijjaniya kuma yan fayara to Allah shi ne yake yin wannan baiwa ga wanda ya so kaga mun haɗe abubuwan gaba daya waɗansu ba su riski shehu ibrahim ba waɗansu ba riski ba su riski shehu tijjani ba to waɗansu kuma kafin manzo Allah suka zo suke zamanin su a zamanin wasu annabawa to mu kuma sai muka zo wanto gashi mun samu annabi muhammad musulmi ne sannan muka samu shehu tijjani sannan muka samu kuma barhama shehu ibrahim abdullahi abdulsat wannan ni'ima ce da allah yake yi ga wanda ya so ga bayansa saboda haka a har wani mai kasida yana ta wato ainihin samu da mutan kirki ta samu muna gani ba ganin idanu ba haske daga rabbani saboda haka wannan ɗayyuka ta mutu tijjaniya ga musulunci duka abu ɗaya ne ba wai wani abu wani na cikin ɗayyuka daban wanda yake ba musulunci ba kuda ma mun riga mun sani abin da yake cikin tijjaniya salatin annabi da istighfari kuma da la ilaha illallah shi ne ɗayyuka tijjaniya lazumin safe lazumin yamma zikirin juma'a da uziba shine abin da annabi sallallahu alaihi ya baiwa shewa mana tijjani wannan kenan sannan kuma shi ne abin da shehu tijjani zo da shi bai kara komai ba kuma bai rage ba yadda dakikan nan take haka take ba ƙari kuma ba ba rage so da haka kuma shehu tijjani kafin ya ce ya gano sura sallama akwai waliyai da yawa wanda suka ce sun ga manzo Allah su ma ya ba su waɗansu abubuwa suna da yawa akwai wato ne mai hadisi mai tafsiri suwidi imamu suwidi shi ma ya ce ya gano sallallahu alaihi wasallama eh ka gani so saba'in da biyu so saba'in da biyu ya ce ka ya kai mukamin da in ilimi ya rikice ba ya rasa inda zai samu amsa sai ga manzan Allah imamu suwidi to sai ba shi amsa to ya je Kano shi imamu suwidin ya taba zuwa Kano ai wannan mai hadisin ya je zamanin sharu makili ya kai man ziyara ya kai man ziyara sharu makili ya murna ya ce na yi murna da zuwan ka imamu suwidi mai tafsir eh ya farin ciki sai ya gaya ma waɗansu hadisai ya ce ka san waɗannan imamu suwidi ya ce ba san su ba sai ce to ka yadda hadisin annabi ne sai ce a bani minti biyar tukun na zuwa ya fita ya je da sai ce na yadda hadisin manzo Allah ne ya kuma fada mar wani ya ce bari mu je da ya je da ya ce na yadda hadisin annabi ne a to sharif bakiri ya ce malam idan an faɗi maganar annabi babu kokwanto ko jinkiri yadda ake kawai amma kai sai ka fita ka da sannan kake yadda ya ce a ba karyatawa ne ba wannan fitar da ka ganna in na fita ne ina da alwala dama to da na fita sai in yi sallah raka bi na fila ina idarwa sai in game hadisin annabi Muhammad da na ga manzo Allah sai ya tambaye shi ya rasulullahi hadisin nan wanda wannan sharifin ya faɗa magana ka ce sai manzo Allah ya ce shi ya faɗa magana ta ji manzo Allah to sai in dawo in ce gaskiya ne na gaskata ka sai shahu madina ce Allahu akbar kowa da matsayinsa ya ce kaga lokacin da nake gaya maka hadisin ni kuma a sannan na tare da manzan Allah ba na tsoro gaba ɗaya abin fitowa yake kai ku har sai ka fita kayi sallah raka bi ma na kula to matsayi ne matsayi ne kowa da irin matsayinsa to yanzu ma in za idan za mu yi raka dubu ma mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai zami eh ai karshen daraja karshen matsayi da martaba ganin annabi shi yasa aka ce ganin annabi shine fatawul akbar shine karshen tsoron ruwan daraja mutum ya ga rasulullahi dan abdullahi wai kuma shautin jani a fili ya ga annabi ba bacci ba mazala ya bashi dariƙar tijjaniya ita ce wannan shi kansa shautin jani shi ma faɗan tijjaniya ne a shi ma ɗan tijjaniya ne ya ce allah ka tashe ni ɗan dariƙar tijjaniya haka ya faɗa haka maulan mushin ibrahim ya ce allah ka kashe ni batun jani ka tashe ni batun jani haka shi ibrahim ya faɗa yana roƙon Allah ya ce kuma ina roƙo ya gaya wa Imam Hassan Sisa ya ce jaddada min tijjani a mutane lokaci yana asibitin London Imam Hassan Sisa ya ce shehu wani irin jaddada jaridi zan ma ɗariƙar na fata ku ce eh mahaifina Ali Sisa muridinka ne mahaifiyata kuma ƴarka ce shehu ya ce Hassan kowane abu yana da sharadi na zahiri da na baɗini ban sani ba ko na yi kuskure a cikin tijaniya la ilaha illallah ta fashe ibrahim su ban sani ba ko na ya kuskure can da damun ɗarikar tijaniya ya ce imam hassan ya kama hannun shehu ibrahim ya ce na can da dama ɗarikar shehu mana tijaniya radiyallahu ta'ala wanda kuma shehu ibrahim a kan garin asibitin london a ranar da shehu zai wa fatima sai da ya yi karatun alƙur'ani wanda ya saba yi kuma sai da ya sallah kwanansa uku bai yi magana ba bakinsa yana rufa gam bai magana ba kwana uku amma a ranar da zai wa fati ma sai da ya magana ya yi shara a can farko ya ce a bashi ruwa ya yi alwala hassan sisa ya ce shehu ka kwanta ka huta la yukallifu Allah wa nafsa illa wusa kai kana da lalura ka kwanta ka huta wani sallah shafe ta kawai shehu ya ce a'a hassan ya ce sallah manzo Allah ya magana akan sallah kuma gashi da hankali na da lafiya ta zai yi sallah to ai likita ya ce kar mu bari ruwa ya taba cikin ka yace a bani dutse in yi taimawa kaga shehu kenan a wata ruwayar kuma Hassan Sisi yace na rinka zuba wa shehu ruwa yana alwala sannan kuma na limanci kabiru fahal yana daga murya shehu yana bin sallah a kishin gide haka aka yi sallah sannan kuma karatun qur'ani da shehu yake yace rannan ma sai da yi na ji karatun alkur'ani ya ce na duba kuma bakin shehu a rufe gam kuma na duba karkashin kujera ban ga wata rediyo ba karkashin gadon da shehu yake na asibitin nan ba ban ga rediyo ba amma ga muryar karatun qur'ani kuma muryar shehu ba kuma bakin alibi imam hassan sisi ya ce da na kara kunne na akirtin shehu sai na ji daga nan karatun yake fita ga ji daga kirtin shehu ibrahim magana take fita ta to shi sa ka ji laraba suna cewa da shi masallaci mai tafiya eh saboda duk inda ya je shi sai ya yi sallah a jirgin sama ne kawai baya sallah malaman fikiyo da yawa suka ce za ka iya yin sallah a jirgin sama saboda lalura ne shi ibrahim ya ce ni ba zan yi ba me hujjar da ba za ka yi ba ya ce allah ya ce a kalli alkibla a yi sallah ka'aba shi kuma jirgi ya wuce ka'aba ai ina na kalla kenan ya wuce ta nisansa tsakaninsa da nan da kaba ya wuce nan ba ba san yadda ya kalla ba so da ke ni ba zan yi sallah ba sai na sauko nan tukun inda kaba take doron kasa to da shehu ya sauko doron kasa jirgin yana dira to ka san idan shebran yana jirgi ko kafirai ne a jirgin shi yake fara fitowa kowa yana ganin girman sa sai ka san ce baba bismillah fara fitowa suna ganin girman shebran eh ya ce ce ni ina da girma ladal auliya durra amurin wani ya gaba dai suna ganin girma na kasal malayil ala ya ce kai mala'iku ma suna darajar ta ne suna ganin girma na shebran katabtu ya ce saboda na rubuce ban annabi wani tasar awali halittar Allah masu arziki sun ji daɗi da yaman da neman annabi eh ya ce kazal malaka jibrilu ma yayi murna yayi murna jibrilu bima yusni bihi abda da abinda wannan bawa ibrahim ya sirera wal malik Allah ma ya ji daɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam jirgin da an sauka an ce shau ya fita yana zuwa daidai matattakalar jirgin akwai wani fili za ku gan shi ba mutum goma za su yi tsaya su a wajen mai tsakanin jirgin da matattakalar ko wacce ake budewa ko wacce ake jinginawa to daidai gudun sai shau ya ce za mu yi sallah yana hausa sai sai ya ce shau ka bari a sauka kasa ban ya ce a'a ai mun zo inda sallah ta zo inda sallah take wajen sauka kasan idan kuma na kurde na fadi na mutu ana bi na sallah tana kai na tunda na so yanzu mi sallah na sai a shimfiɗa da duba shi ibrahim ya sallah ya sauka akwai lokacin da ma an gama shiga jirgi an kulle wasu aka rufe jirgi an gama magana ta kai dan shi ba kamar mota ba ne ya shi ba a jira za ka ga mutane su kai wani lokacin masu mulki ma za ka ga da sauri suke shiga saboda tokarsa ne fa fa fa don girmamawa ga tsarin masu jirgin amma ga jirgin an shiga ga lokacin sallah ya yi shi ibrahim kuma yana waje bai shigo ba shi kuma kuma jirgin an yi an yi an ba shi wuta an gama ba jirgin ya ki tashi can sai aka ce a wanda ake ma jira bai shigo ba da su sardauna suna cikin jirgin aka ce waye bai shigo ba aka aka ce shi ibrahim kaula wannan sardauna ya ce wallahi wanda kakanmu dan fodo ya faɗa ne mu gashi muna kokon mu shigo jirgi kai tashi shi kuma ya tsaya wai sallah yake yi lallai shi ne wanda dan fodo yake ce alhamdulillah fi wal usman bi anduka kummalu in zamanu bi fuddiri aslimu albarkaji bi jumla rakwaya bi annuraji da e wanda yumri alwala in tumubi wodi be joni hi warai be fahmubi wodi be joni kam ya abdul hayyi fakkino ya izzati ya ukayi sai fa sulaiman modo autadu lon min ya to imtadu abdul wali tokki abdul mode bai wani wanda kam dollars ne ya faɗi manyan wale ya faɗi manyan wale kusan muhammad bello muhammad bello ɗan tijjaniya ɗan shehu usman ya ce baba ka faɗa mun manyan waliye na wannan zamani da wanda za su zo nan gaba daga na har tashin alkiyama to shi ne shan su wannan kodiyo ya wannan kasida yake ta rera ta yana faɗar waliye da ƙarshe sai cewa rabbi ibrahimu sharafuddini jamal fajaru usamuddini ka ce wa rabbe masu zuwa ibrahim shi ibrahim kaula kenan ta ce sharafin dini shi ne ɗaukaka addini jamali badaru usamu dini usamu hulkan wanda ya fita mu alwala in tun bibi no makam kitan sharaf kan ku owan kinonte yumri da an shakuru ramzaleti mutum bin saffa ido ya tore misalmi ne ban jama'un batole har ma muhammad bello ya ce baba ka faɗa mun manyan waliyai a cikin su na ji kamar ka fi son ibrahim a kowane da na ji kana taimak kirayi kuma ka neman kirayi ka ce wa rabbi ibrahim na ji ka ce sharafin dini jamalu badaru usaluddin kana taimak kirayi da zan yi tsawon rai ya zan gane ibrahim to nan ne fashin su dan fodiyo da ya saki wani ya saki wani filatanci dan ko waka hada take da filatanci da larabci to da ya saki filatanci shi kansa dan nasa Muhammad Bello sai da ya ga kamar ma bai taba ji ba bai ma iya yaran nasu ba saboda kawai sun fashe sai da ya canja harshen yanar shigar da shi wani guri ya ce faɗa min siffar ibrahim da kake ta yi kirari sai ya ce warda gwargwaton wanka wurgal mun ba jama'a ne ballo mai mahadi yana ta faɗa yana faɗar shi ibrahim ya ce yana cikin idan imamul mahadi ya zo al-muntazir yana cikin jama'ar ibrahim kuma ibrahim dan nan da muke faɗa ya ce fai fai rawuni shine mai babban ciki kakkarfa ba dan kankani ba ne doto ne ta ce ko ko ko kawa za su ya barar da kai ya fi karfin ka biya bana ya ce in magolayin goshin sa nan zaka ga kamar an tsaga duk ma rusu da mai idan make to shi ibrahim ke da da ka kalli shi ibrahim zaka san ajiya ce kawai da dai ka shi shi kadai ne wanda duk yanda ya dauki hoto sai hoton yayi kyau a dokar hoto aka dauke ka a hoto mai hoton ya rufe ma ido ai ba a biya eh za ka ya ce ya za ka rufe min ido kamar da ni na bacci ba zai biya ba amma ga hoton shehu ibrahim kuma yana gina karfe amma siya ake hada murna siya ake ma gashi nan ma har ma rubuta har bai cika ma aka yi eh da bacci na da ya ce da bacci na da ido na bi duka ni cikin shuhudi ne ga annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu babban wali na Allah kamili da tsantsi cikakke wanda ya so manzo Allah ya ba annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sau da yadda muka je sai a rinka magana da Shehu Ibrahim ana magana da Shehu Ibrahim a'a soyayyar da yayi ne ga annabi Muhammad da tafiyarsa da karewa da hidima da yayi da hidima da yayi kamar yadda jiya muka yi majalisi a can da muka yi majalisi jiya gashi wannan dan fitiyanin Islam ya watsa live ana gani yanzu ma ka kunna zaka gani duk duniya gaba daya a yanzu ana gani gaba daya duk duniya to da ya yi sai ya rubuta na zai kenan eh irin gudun mawar shehu da ya da sunnar adam sallallahu sallama da ya yi eh sun fi mutum dubu waɗanda suka rinka rabin lawa anhu in ya su barhama kaza kaza da wani a ciki sai ya ce ya yada sunnar kansa da irin yan adawar na na duba na gani to dama sai an yi haƙuri eh ka san ba kowa zai shiga arzikin Allah ba annabi Muhammad ba eh ba kowa zai shiga cikin cikin arziki na soyayya annabi ba eh arzikin annabi kan kowa yana ciki tunda aka yi ka amma na soyayyar sai wanda aka ware soyayyar annabi soyayyar shehu soyayyar shehu soyayyar manzo Allah haka ne kuma dan adawa shi yake hura wutar arziki da tafiya yi kuma bayan da zaka yada abin hanyar Allah ai shiru ba zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya rikima da shi a duniya ba wanda ya tashi hankali da shi a duniya ba wanda ya karyata annabi a duniya ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni manzo ne na Allah nan abin ya fara fita daga ran da ya ce Allah ne ya aiko ne tun daga ranar walid bin mughira ya ce ya zami mu yadda ta ce ba za mu yadda ba mu ya kamata Allah ya aiko mu masu kuɗi gaji matsiyaci kuɗin banza bai kan bai kare kul halke don ran ce ba ya ce gaba ɗaya arzikin halittar ribar kaf tana hannun Allah Muhammad ko manzo Allah yana ce Allahu huwa al-mu'ti wa ala al-qasim Allah yake ba da kyauta ta baiwa ni kuma ni ne mai rabawa sai ta zo a nuna to kaga su ba ba su da arziki ba su da rabu wayancan kafira da suka ta rigima da su Abu Lahabin eh tabbali na abu lahabi har sai da aka saukan mat da sura guda Allah yana la'antarsa aka ce shi kadai Allah ya ce wa mar'atuhu har da matarsa amma la tana dai wacce take diba kirare da kayoyi tsidau tana zuba a hanyar annabin zai je masallaci har da ita a cikin bala'i wasu an bala'i ya bala'i waɗansu har da matansu ake rigima eh har da matansu waɗansu kamar yadda aka yi da annabi ibrahim ko annabi ibrahim wutar da aka hada kona shi har da matan aure sai mace ta je kawai ta yo itace a jeji ta ce ga gudun mawata a allah ne musa albarka ga ji mutiyata jeji ba ta je ta yo itace ta karyo kirare ita ma ga gudun mawata da kona annabi ibrahim da aka suka rika kawa suka tara itatuwa aka zo aka zo za a kona annabi ibrahim sai da aka sa shi a mace ba aka cilla kafin ya dara cikin wutar an gora wuta ganda-ganda kilomita daya tsuntsu ya zo wucin sai ta kono shi wutar annabi ibrahim an wato shi lamarusu yana kan bene mai zai ya sa an yi masa ya haucan to da aka sa macewacewa aka jefa annabi ibrahim kafin ya fada cikin wutar mala'ika ya tare shi na ruwa da kafiran zamaninsu aka yi ta gwagwarmaya lamarusu ya ce kai ibrahim kana ta bamu labarin allah ko to ni allah zan kashe ka tashi hankali ya ce allah naka zan ya ka kashe eh duk abin da ya faru na shirmansa da sauransu dai sai allah ya ce to shi wannan da yake cewa zai rigima da ni in ji allah wanda ya ce zai rigima da mu bari mu tura man karamin kwaro a cikin halittar sauro ne ya kashe shi sauro shi ya shiga hancin sai ya kashe mazayaci karamin kwaro a cikin halitta ta haka haka yi to shi sa waɗannan bayan allah ko waɗannan waliyai waɗanda suke rigima a kansu ko suke hayaniya ba su san aikinsu ba ba sani ba gaba ɗayan rayuwarsu ba su sun tafi da ita a cikin addini rayuwarsu gaba ɗaya a cikin addini suka tafi da ita yawon da barhama ya shi ibrahim ya ce le hong kong min bangkok na je kasar hong kong na je bangkok ba kuma yawon bude ido ko yawon duniya ba kawai tallan kayan annabi Muhammad ya ce ni ne ajira dan dako dan dako na kayan annabi Muhammad shi yake zuwa kalmar shahada la ilaha illa muhammadu rasulullah jaddada kamar sunnar manzo Allah soyayyen yan uwa dan Allah ya shigar da musulunci guri guri guri haka shi Ibrahim ya rika yi ko ina ya raza wani gurin ma sai da hikima za su musulunta wani gurin sai sun yi wauta an ba su amsa irin tasu daidai yadda suke ko ina ga sunan yan filosofa ma ca suka yi ba Allah ku ce Malam Ibrahim kaula ka hutar da kanka Malam Ibrahim maganar wa'azi ne ba Allah babu ita mu homo yanzu akwai shi hawa bare kai mana hawazi ba wani Allah duk wanda ka gani kawai haka yake da subhanallah shau ya ce in duk inda kuka ga gini ba akwai wanda ya gina shi gini baya tabbata sai da mai gini a gwada musu wasu yadda ba shau ya ce to mu shiga ofis suna shiga ofis sai shi Ibrahim ya ga agogo a bango sai ya ce to bari mu ku misali ku da kuka ce ba Allah ya ce ku kalli wannan agogon gashi nan na jikin bango suka kalla shi shehu ya ce to ga wasu bunkaye na a jikin su guda uku ɗaya shi yake nuna awa awa ɗaya kuma mintuna ɗaya saka waɗannan tsinkayen da suke kewaya na jikin agogo shehu ya ce suna zagayawa ne dan kansu ko akwai wani inji a goye da yake juya su suka ce shehu waɗannan tsinkayen ba suna juyawa ne da kansu ba wani inji ne a ɓoye da yake juya su la ilaha illallah ce bara ya ce to ai amsa ta fita a wajen kuma ta fita to wannan tsinkayen su ne misalin halittar Allah ga su suna motsawa amma abin bihi wa ilaihi minhu anhu tasarrufi ne yace murati muratil haqqi wal abdu kalkala daidai ga ka kawai amma sarrafa ka ake juya ka ya ce kudansu da suka ce eh lallai kama ko ta fawa a ɓoye mun yadda wannan fawar wani lokacin sai ta ba mutum dariya wani lokacin ta sa shi kuka shau ya ce to fawar Allah kenan shine Allah dama ba a ganin sa to shine na koyar amma ka kai mukamin da zaka gan shi a ganin da aka yi marba na ido ba to wannan ma shi din da ya ce huwal awwal ni ne farko an ga ce huwal awwal Allah ne na farko ba kai ya fassara ba ba ka iya tafsiri ba kuma na awwalu shine farko an ka ce shine na farko lissafi kake kenan akwai na biyu an ka ce shine na farko akwai wanda ya akwai wanda ya halicci Allah kenan shi ko Allah ba halittarsa aka yi ba kuma ba shi ya halicci kansa ba a haka abin yake gurin in ka ce Allah shi ya halicci kansa nan ma ka yi sabo kafin ya halicci kansa kuma ba wancan zamanin to kawai shi shi makadimi ne kawai shi Allah aka yake huwa al-awwal shine farkon kanta wacce ba ta da farkon wal akhir kuma shine karshe karkace na karshe shine karshen wal zahir kuma shine a fili wal batin kuma shine a goye ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa haka ake bautar cikin nutsuwa nutsuwa da wato ainihin shuhudi da khushu'i sai ka nutsu ka bauta Allah kamar kana ganin sa idan ta kunta rahu fa inna yaraka in kai ma ka ganin sa to ka san yana ganin kan ka zo bautar a wannan bangaren ko kuma ka bauta Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa illan ta kun idan babu kai eh tarahu sai ka ga Allah amma an ba kai duk wanda ya ga ka a motsin gashi to ba a ganin Allah in dai da kai ba za ka gan shi ba in dai ga ka ba a ganin Allah sai ka yi fana'i ka yi fana'i ka kare to sai ka gan shi cikin hadaratu sahuku ta bahu ba da wannan idan ba Allah ya sayi ralikon dusi bil ayni innama bi ayni al ama was sahqi wal bahqi wal damsi ba a ganin Allah kudusu da wannan idan al kudusu ba a ganin sa da wannan idan ana ganin sa ne bi ayni al ama da idan bakanta an ce makawo baya gani ko to sanda ba ka gani din sannan ka gan shi shi kuma sai ka gama komai din ka duba baka ga sama ba baka ga kasa ba ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba motsi ba komai sharbin da yake hannun ka ma a ce me wannan baka gan shi ba me tambayar ka ma baka gan shi ba to kai fa na'i ka kare kenan to ba da ya taba ganin Allah da wannan gidan sai ido daya ra'arar kwaho haddan ya yi ne wasu rai da fakullin suwa haza wa ra'a wa ra'i domin shau ya zo bai ta da da dama da wannan musamman sarkin zuciya ba kiyayya shi sa ya ce usulin jami'ul masaki na biharliya ta hankaka hu man lam yukazzib bi rabbiya usuli na wanda suka yi riko da hanya ta suka yadda Allah ɗaya ne ba su bai su shirka ba sun yadda Allah ɗaya ne to ta haƙƙaƙa human labi kasance ne wanda suka tabbatar da Allah ɗaya ne su ne wajen bi fa ya fi kai ma'arif lam ta'am a ƙarƙa sura al-aqada ba an darki shawiya yanke dazuzzuka da ne cikin ma'arifa da keta dazuka da mace lam turam ba a rufa hanyar ba bare a tanar da ni to shehu ya je gurare a duniya ya je london yana cewa ma london nan abki ta haɓa khayala wa yake maganar ingila ka dauke ta kawai wani tarkacen duniya ne kawai wani abu ne kawai hayal shiriri ta da zai zai wuce shehu ya shiga yana bi bayan isa darul fasiki na kusala na je paris garin fasikai masu yau kasala duk shehu ibrahim ya shiga kisa ya ce yau a duniya ya ce wallahi ba wani wanda zai daga hannu ya ce zai hura min hanci da ya muhaddaki ya hura hanci ko ya firgita ni ko ya nuna min yawo a duniya yau ban gaishe ba waɗannan ƙasashen ba da kake ziyara ba ne da wanda ma baka sani ba duk sai da shehu ibrahim kawala ya shiga ko ba yawan duniya ba ba duk inda ya je musulunci yake bayar ya ba da musulunci ya tattata mutane su yi manzo Allah haka shehu ibrahim yake duk inda ya je ba shi ne ma ake cewa wani bayahude wani wani bayahude yana wai wai wai wai wai sandarsa ko wai sandarsa ta fi manzo Allah ba saboda hauka eh saboda hauka shi Ibrahim ce kai yanzu ka faɗi wannan kalmar in ba kafirci ba irin nan eh ya ce to ai shi abin da ya sa ya faɗi wannan ya ce yanzu wannan raƙumin in na ce ya tashi dan muhammadu ba zai tashi ba wannan raƙumin amma ka ji masu ya ce sha sha sha amma an da buga masa dan da zai bi ya ce to shi kenan ya ce tashi kai raƙumi tashi tashi dan muhammadu raƙumi yake tashi yana buga masa da kawai sai miki ya ce to shi sa na gaya ma wani kaji kaji hauka shi ibrahim ya ce to shi kenan haka ne ce ne ya tashi dan allah ragon ya ce ya tashi dan allah ragon bai tashi bai ce to ita ma san da ta fara da kenan kan ya kirki ce ibrahim shi yadda ya a yadda ka zo haka zai baka amsar da ba ba ka yi magana magana jiya ne ma yake ce mu ya ji wani kasa na shau na ya rubuci wani yake ci ya ji shi wani na cewa wai akar makalla me yasa su wato ainihin dabbobi eh awakai da tumakai da da sun haifi jinjiri da sun haifi da suna haifarsa kawai a lokacin zai tashi ya miƙe ci gaba da rayuwa amma shi kuma dan adam sai an tarar da ya rata ya waya da sauransu eh shi da ya rubuce ce in dai zaka iya bin matarka yadda dabbobin suke kai ma haka dan ka zai eh ba shi amsa irin ta eh ba su su dabbobi ya gaban kowa suke ko to in dai kai ma zaka iya haka ya ce to haka abin yake ya wani ko ce da shaudari ya ce to wai shi shauci januwa ya gaya muku shi wali ne shi ya faɗa ko kuka kirkira shaudari ne ya ce uwarka da ubanka aure suke suka haife ka ya ce aure suke ya ce waye gaya ma zaman kai kasan lokacin ya ce fada min aka yi ce to jita jita ne ba tabbas an kuma ka ce ka san san da aka yawa kai sheki ne sheki ne kai kenan sai bayan sun haife ka sannan aka daura auren kuma ka ji ne to labari ne jita jita ne kamar da kake ganin wancan wilaya ta shauci jari ko jita jita ne shi ma da haka ne to mona mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ya yi yawo a duniya kamar da muka yi bayani ya kai haffa da fafaroma ba ya shiga fafaroma shugaban kiristoci sai da ya shiga haffa da sa yana shiga fadar fafaroma shi ne ke cewa kalu ta zuru da baba da rani haƙƙa laharwalan ila bustani ah suka ce ka zo ne ka ziyarci fafaroma shugaban kiristocin duniya shehu ya ce gani ga fafaroma amma bai gane ni ba a can ta gobe nafsihi an nafsihi na ce ba mara hijabi shi kansa hijabin kansa ne lau kudutuhu idan da na fuske shi a rafa shi ma sai zama haribi masanin Allah. Lauda rani hakan ya ce bai fahimce ni ba, da ya gane hakikar ni waye lahar nan ila bustani da ya dau fatanya ya je ya yi noma a gonata. Da noma su ya je ya yi a gonata ni ba a ma'arfin zai. to haka duk wanda za ku ga suna girmama shehu ko suna girma shehu tijjani ko manyan wali bayan Allah to wannan daga soyayyar annabi ne daga girmama annabi ne shi yasa yanzu masu yawo yanzu akwai wanda kuma yawo kawai suke sana cewa kowa ka bar shi ka rike annabi shi kadai kar banda mun malamai banda wuce Ibrahim ya ce wala alhamu qadatun bi kafawi nabiyina ya ce ai malamai su ne abin bi domin su suka koya mana soyayya kuma suka nuna mana hanyar annabi Muhammad da ya ce ba wanda ake so sai manzo Allah shi ma shawun ya fada aliyata hatta hubbu ghairi muhammadin fa huwa basu wal mahil amayata wal fisqu yace akwai wani abun soyayya da kauna ba annabi Muhammad ba kai soyayyar wani fasikanci ne kuma makanta ne amma shehu bai shiru ba jiya kun ji na faɗa sai ce suwahun bi alil mustafa wa sahabihi amma kana siddiqan mata hasasal haqu sai dai soyayyar sahabban manzon Allah da soyayyar sharifai jinin ma'aikin Allah da wanda ya kasance mai gaskiya da gaskiyarsa ta bayyana shi ma za ka yi kaunarsa wa maliku wa nu'manu ahmad kulluhum kaza shafi'i laulahum azalam al-ufuq yace da imamu malik da imamu na shafi'i da amal bin hanbali duka waɗannan gaba ɗayan su da su shafi'i ba dan su ba da sasannin duniya yayin duhu ji ake shawo zai tsaya nan sai ce a kaza aka abal abbasi ahmad sayyidi kaza aka al-junayd salih wal aylam al-hirq haka nan shehu abal abbasi shehu amadu tijjani mai dalika tijjaniya babban mutum mai girma wali na Allah da kuma shehu tunaidu salihu shugaban da'irar su baye tun na tunaidu duk waɗannan za ka iya bin su saboda sun kuma zala za ka iya kuma soya su saboda suna son annabi kisa wanda ya dora ma akan hanyar annabi ya ce ga hanyar da take to za mu so shi za mu so shi shehu tijjani malabbasi ya ce ku duba duk abin da aka ce ni tijjani ni na faɗa ku auna shi da hadisin annabi da alkurani in ya saba maganar Allah ya saba ta annabi ku watsar da tawa ku ajiye ta ku dauki ta Allah to me na rigima eh ai da wannan abin da shehu tijjani ya faɗa tun me yake shehu tijjani a duniya ka san bai da rabo duk wanda yake inkari ba shi da rabo yan wuta ne in sun mutu haka dan shehu tijjani ya ce wallahi wanda ya zage mu in bai tuba ba mata kafira ya mutu kafiri wallahi kuma da wuya ba ya tuba da wuya wannan tabbin sai ya taba shi kadan ne masu tuba to shehu tijjani ya ce ina ce ni na faɗa abu ka auna da hadisin annabi da alkur'ani in bai daidai maka ajiye shi kamar salatul fati wanda suna ce salatul fati a jawahir limani a jawahir limani salatul fati ko an ce ya fa alkur'ani duk da dai wannan ma dai muna dai fa ne kawai saboda yan uwa amma wannan ce ne ma wuce wannan magana mara ne karo mara jawab ai kari ya wuce amsa ta wuce amma har yanzu akwai masu taurin kan abu gai suna ce salatul fati ta fi alqur'ani sau ɗari shida aka ce ba an ce ta fi shi ba ta auna au au aka ce ta aune shi eh kamar kwalaban turare wannan turare ne fa kwalaba daya amma ga ruwan sha shi kuma turo guda ruwa turo guda wannan tararen ya fi shi tsada amma ruwan shi kuma shi ake sha a rayu ruwan shi ake zuba a shuka ta fito a mutsake ta yi tarara to haka ne kamar da shonari yake bane eh ya ce wannan kwando ne aka cika shi da naira dubu daidai wannan kuma kwandon aka cika shi da alkur'anai wanne za ka dauka wannan kur'anai ne a ciki kur'anai kur'ani wannan kuma dubu daidai ne dam eh kun yi shiru amsa ta fita ke da kudi ba ni kudi zan dauka eh to idan ka dauki naira idan ka dauki naira dubu daya tak eh sai ka sai jizu amma guda hamsin ɗari biyu ne ai a me ne naira ashirin ne ba wancan daya ko naira hamsin to sai ka siya da yawa to amma ga qur'ani kuma komai na ciki da daraja da martaba yanzu aka ce ka taka qur'ani ga qur'ani ga kudi taka daya kana taka qur'ani ka bar musulunci ka yi rinda kudin zaka taka to idan aka budo ma qur'ani sunan gurmayen kafara dan kawai wa fir'auna wa hamana wa jududuhu iya gurin aka ce ka taka an ka taka ka bar musulunci saboda qur'ani ne kuma zancen Allah ne sunan fir'auna an ka faɗa qur'ani sai an baka lada cikakken dan iska ne mutiyaci amma zancen Allah ne da ka faɗi kudin kudin zuma sai an baka lada na Qur'ani an ka faɗi an ka butu kiza kizo shi ma ka baka lada da zance ne na Allah eh to haka abu akwai a basiyya akwai a faraliya kamar yadda jiya muka faɗa waɗannan waliyai bayan Allah sun samu darajoji sun samu martaba da irin aikin da suka yi wa addini da soyayya da suka nuna mana ta koyi da manzon Allah da irin abubuwan da suka zo da shi ba wai abin da suka zo nasu bane ba nasu bane abin da suka zo da shi sun zo ne da sakon annabi Muhammad sun da jaddada mana ne kuma sun kai mukamin da kai yanzu idan kai kana neman ilimi littafi za ka duba ka yi bincike akwai waliyin da shi idan ya rike ce bar annabi Muhammad ya ce gani ba na fara tun da su kuma manzo Allah zai gani ya tambaye shi ilimin kuma ya gina ba ko ba a rufe kofa ba har yanzu abu da take in ka kai mukamin matsayi shi kenan in dai ka kai haka din dan masu garerai mukaman matsayi zaka ga suna barewa ko ba sa gama da duniya lafiya din me wa annabi ƙarya zaka ga karshen sa baya kyau eh ko wanda yake cewa ni ko da biyu ne ni ma hadiri kai ta wahalar da kanka ka san za akwai masu wahalar da kai da ya sami yara sun fara binsa sai ya fara da'awa eh mana sai ya fara da'awa sai a zuka sa manyan kaya da sanda da kandiri ana biyu eh wannan sutura ce riga sutura ce amma ba a nan abin yake ba manufa Allah kawai shine abin da ake nufi to shine abin da waɗannan bayan Allah waliye suka jaddada mana a kai to shi yasa wannan dakika ta mu ta tijaniya duk inda aka muka je muna da gaya mutane wanda yake kanta ya rike ta saboda wani zamani ya zo da hayaniya da rudu kar ka yadda idan mutum yanzu ya tafi bai rike irin waɗannan ɗari kun ba akwai matsala to yanzu ko istighfarin kake da wahala ka yi irin nan ɗan tijaniya ko da kana yin miliyan ɗaya wata ran ba za ka yi ba sai ka ce ka gaji to waye saka dama ta ka kai yau da gobe sai Allah na gaji amma wanda ya karɓi tijjaniya bai isa ma yi bacci ba in dai bai lazumin yamma ba gani yake mashi ya a cikin ya yi laifi shi fa bashin lazumi ya fi man bashin kuɗi wai kana bin sa bashin kuɗi ya gibi ta hanyar ko ya ce nauyi ka ko kunya ka wannan lazumin duk bacin janiya nan ya sani ya fi damunsa wannan lazumin bai ba burin sai ga kawai yayi lasa da sani to shi aka ce a dawamu hawa in kalla aikin da aka dawama ana yi ana yi ko da yaushe shine ya fa a wajen Allah duk yawan aikin da kake wata ran baka yi to wanda ya shi kullun sai yayi dukkan yantarsa shi kuma Allah ya fi so to mu aikin da muke kenan yan tijaniya lazaman safe da na yamma zikirin juma'a da wazifa kuma dariƙa ce wacce ta nade dariƙu gaba daya dariƙa ce mai saukin aiki da yawa wanda ba su shiga cikin ɗarikar tijjaniya ba gani suke kamar wahala ne wahalar rayuwa ko ta duniya a cikin ta kake ba ko baka shigo tijjaniya ba dama a wala kake innaka kadihu ila rabbika kadaha hato Allah ya ce sai ka zo nan tukun sannan za ka huta an da yawa rahama amma a duniya baka isa ba duk abin da aka baka shi yasa da ka da an haifi jinjiri ma tun daga haihuwarsa ya kwado gidan wahala domin da gara zai koshinsa ne fiye da kigas ya zo gidan wani sako da can yana kai hutu yanzu ya zo akwai tun da ya zo akwai aiki ya samu goshin sai da kika sa ya tsallara kara ya ihu ya fara karɓar sako a yanke man cibiya cikinsa ne ba a ɗauki wuta a rika gasa ban cikin lafiya ake neman man amma fa kana gani ba sai ba tsamman sai zafi ba za a ɗora ba a jiki eh wai lafiya ake neman ba da an ɗan kwana biyu sai a ce a kamo shi wanzami ya zo a yi mashayi eh mana ya fara karɓo wani bala'in sakon kuma daga nan sai ya ce ai masa aure aure ni'ima ne rahama ne babba eh amma tambayi wanda ya dade a ciki zaka san ibada ne la ilaha illallah wanda kage yana kokawa aure yaro ne yayi yaro shi yake wannan amma wanda tafiya ta tafi shi zaman ibada yake ya san ibada ne aure kare mutunci ne a ce ga 'ya'yanka ko ga 'ya'yanka ga matanka to wannan mutunci ne kamala ce ibada ne amma wannan rayuwar irin wancan wannan suke nufi wannan sai yara yi sai yara shi babba magana ta gane shi kawai zaman ibada yake yi kuma sako ka daga karbarsa gari yana wayewa an fara lissafin koko eh kosai eh kudin makarantar yara kudin tam kudin wane ne school fees duk aka za a yi tai idan Allah ya tara ma 'ya'ya mata kuma to aiki ya samu shi yasa mai yawan yaya mata sai Allah ya fi buɗa masa alayin arziki ya kace da yawa malamai sun faɗa haka haka kuma zai ji shi kamar baya so kamar baya son ya mace ko shi da namiji aka bashi shi zai gado shine mutanen baya suka rika kashe matan da mutum ya haifi mace da rai jinjin ya zai binne ta kawai manzo Allah ya kwato musu yanci yace Allah ne yake azurta ku da ku da yaya za ku ce kuma ga su arzikin da suke zuwa da su su ma matan kai ma mace ce ta yi ka kai kanka ka gani ko to da abatar in an yaye kuma ta to nan ba aiki ya samu kana ganin ka huta kai mata aure tana gidan miji amma bata bata barka ka huta ba a gidan mijin ta fata take amma aike take ma ledan daki na ta lalace eh kujeru na sai sun cinye kwana biyu fa bai fita aiki ba eh keke na tan din ya in kullun ne sai an turo da wani sako duk wanda yake da ayan anan ya san magana ta haka ba hutu idan ka kani har ka mutu to a kan me ba za ka shiga tijaniyar ba shi ko wanci goma an gama nasu da safe me na kai na kai kenan eh to yanzu wanda yake mai sauri kuma zai fidda harafai su fita daidai daidai minti biyar ya gama lazimi sai dai mai salatul fati zai wannan zai iya minti goma ko kwata yana yi to kuma wasifa ga shi na ko wannan ai akwai dattawa amma ka duba abubuwan ka bai fi minti sha biyar ba da wuya minti ishirin wasifar da muka yana an fa gama shi ne fa ɗarikar tijjaniya to mai kokari wanda ya shiga ɗarikar tijjaniya ya rike ta ya za kun tafi abin fa kun fi abin da kake kai ka tabbata a kansa wanda ba su shiga tijjaniya ba su yi kokari su shiga a matsayi na soyayya da nasiha ba na talla ba don jiya na faɗa mana ba wani tallan ɗarika da za a yi babu tallan ɗarika da za a yi talla an gama talla tallan kuma na alhairi ne ba wai ana yi ma kamfen ba ne ko su ake ka shiga yawa a ina har yanzu ma wanda ya kai wa duniya duk mutanen da suke zuwa wanda ya sheba ya kam mutanen wanda ya shewa na ƙasa da kake zuwa ka ga wannan jama'ar kana wai a shewa fara mana da yawa wanda ba su je wanda ba sun fi ku yawa wanda ba su je ba sun fi yawa abin da ga anguwa mutum kaɗan ne tsirari kuma ta inda ake wazifa ba a rufe masallacin an tafi sai an yi eh to ashe ba magana yawa bane aiki ne na alkhairi da riga saboda duk zunubin da ka aikata da daddare da safan kace astaghfirullah alazuman safa an shafi duk zunubin da kai daga safa zuwa yamma in kai istighfarin da da yamma alazuman yamma an shafe garo zaka kwana da kayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya mun salati dai Allah zai mar goma wanda ya mun goma Allah zai mar dari wanda ya mun dari Allah zai mar dubu wanda ya mun dubu da kafadarsa da tawa za mu shiga aljanna manzo Allah ya ce ku jaddada imaninku da fadin la ilaha illallah la ilaha illallah daya tarin jaye duniya da lahira la ilaha illallah guda ɗaya wanda ya faɗe ta da ikhlasi manzo Allah ya ce wallahi sai ya shiga aljanna waɗansu ma za a je zunubin su duk ya dace a kai su wuta kowane zunubi ya kai girman ɗaki kinkima kinkima zunubansu a ce to ku yanzu me na ku ce wuta kawai Allah ba mu da wata magana mun san kawai mun yan wuta ne Allah ya ce a dada dubawa mu masu adalci ne ana laluba cikin kayan su sai ga wata takarda annabi ya ce ba tafi girman ta fa duba takardar sai a duba me a ciki la ilaha illallah ne sai a ce a auna su ke ni da an auna sai ta rajja wannan kinkima kinkiman zulubar wani abu fa ba a bude shi saboda wani yaron sai ta bargaza wallahi in ka bude wani rahamar ta bayra Allah eh to shi yasa a tsaya dai a ibada abin eh an ga a tsaya abin amma dai a ce yau aikin ka kullun la ilaha illallah kullun salatu annabi kullun istighfari to ina maganar zanibi babu manzo Allah ya ce wanda ya ci ya istighfari 70 a ranar juma'a za a gafarta masa zunubin shekara saba'in to ɗari kai da safa ɗari da yamma eh to kaga bayan an gafarta ma ga kuma gafarori can a gaba to ba ya fa yau kai ba gobe kuma kai kuma kai ɗari kai ma gobe ma kai ɗari banda fa da yamma banda kuma wannan guda talatin na jawharatul kamal dan sai kuma wazifa to duk wannan aiki aikin mu fa kenan wannan alheri ne mu rike wannan dariƙa ta tijjaniya mu ci gaba da yi wanda kuma su yi usuli ba su samu su tarbiya su yi usuli amma ba gon kowane shayi ba a akwai an wannan sun bullo yadda ake fo wannan na kuɗi a yi ma a ce za a yi ma kuɗi ko a nuna ma wani gatan gida ko wata ma'aikata a yi fo wannan ya gudu da kuɗin ka to akwai yan fo wannan na guduwa da imani su ma suna nan a ciki to sai ka duba eh sai ka duba ba kowa ne da ya zo za ka bi shi ba yiwuwa wannan ba shi ba ne wannan hayaniya ko rudu ko jama'a kamar yadda na faɗa muku duk ba shi ba ne kowa da kowa da duk ba shi ba ne ka tsaya ka tace kai hatta karɓar ɗarikar idan za ka karɓa ka tabbatar wannan yana da izini yanzu yara ne fa ƙanana gashi nan kawai suke ba da ɗarika fito da irin tashin hankali an san ba shekaru ba ne ɗazu wani yaro yake bugo min wani ya je garin su ya ce wasu waye suka fi kokari da himmar zuwa zawiya aka ce wayannan yaran ne kawai sai dauki takarda ya ba su magandamanci dazun da yake gida ya kuma zuwa wani gun yayi yayan mu yana wani burin ya biya kudin mota ya ce a je a kai shi garin zai je za su za su buga za su tafka ka ji wannan aiki kawai wai masu kokari wai bari ya ba su makaddama to akwai yanzu wanda yake wazifa kuma bai karbi da riga ba ai akwai su soyayya ta sai ne to amma ka ji zai ba su makaddamanci makaddamanci wasa ne makaddamanci lafiya ne idan fa aka baka makaddamanci kai ne wakilin shehu tijjani kai za ka bude da wazifa idan babu wanda zai bude kai ne fa jagora eh kai fa kai yake kalla ya yi abu to duk wanda zai karbi dariƙa akwai usuli kamar da nake faɗa mana kafin da faɗa ko wani ya faɗa muku to sai ka duba ba ruwanka da suwa da gunwa da suka yi ko an fi cika a zawiyar ko wajen zikirin juma an fi cika ko ana ta zuba ko a fasa kai duk ba shi bane muradi da Allah eh kurin muradi ka samu Allah to ba wannan masu fashin imanin sun shigo da riga fayara shehun za su nuna ma yanzu akwai waɗanda suke zuwa kuma da sun ma haka tafin hannunsu haka idan ka kalli haka tafin hannunsu sai ka ga shehu ibrahim yana jan tarbiya tafin hannun ba hoto ba ba hoto ba shehun mai motsin a tafin hannun wanda ke ba wannan magana muka zo ba amma dai ku kula yanzu wannan ba zai jaka ba eh kai mai san shehu ibrahim wacce mu wasu san shehu ba kai tsayi ba haka kawai yayi yanayi haka sai ka gashe brandin ma yana jan tarbi la ilaha illallah ko ba ko hoto ba mai motsin za ka gani gashi yana fada motsin ba yana jan tarbi a tafin hannun to a wannan me ya zo maka da shi idan ka gan shi akan doron shari'a na muhammad za mu bi shi in ka ga ya saba ko da ya haka ƙarya yake akwai sihiri yayi akwai dabaru akwai hikimoni akwai sihirci ido duk akwai su eh to muradi abin da ake nufi mutum ya yabi mutanen Allah a cikin wannan tafiya ta mu ta Tijjaniya kuma mu kiyaye musamman mu yara da muke tasowa yanzu mu kiyaye dokokin Allah daidai gwargwado mu kula da sallah mu kula da ibada waɗannan ashe ake samu shi Ibrahim ya yi fada sosai shi Tijjani ya yi fada manzo Allah ya magana duk abin da kake nema shi Ibrahim a diwani yace yana cikin wannan ibada yana ciki ba muna cewa mu yan tijjaniya bane ga falalan shau sani kafan ya ce babban arziki ka mutu ba tijjani in baka mutu ba tijjani bai ce to ai ba ka samu falalan ba falalan da ake ta faɗe ta yan tijjaniya to in baka ciki ba ai sai kana cikin ɗari ka shau tijjani to sannan za ka samu wannan falalan da darajar da ake bari to mu rike wannan sannan mu rika zuwa makaranta muna neman ilimi an yi nisa da yawa a gurare to mu rika zuwa makaranta ko baka buɗe littafi ba ka je ka zauna sai ka karu kuma ba wani ɗawan da isa ya buɗa ko ya taka gabas sai ce ya kore ko shekuwaye ko shekuwaye ya ce ya kore karatu na ilimi ya dangana bai zama wanda ce ya zo maka da aikin da zaka je maka san wannan gun ba shi ne Allah ma a Qur'ani ta yana na Muhammadu ka roki Allah ka ce ya kara ma ilimi to da zuwa makaranta za mu riga karuwa na faɗa mana a majalisin da ne ko kwana uku ko hudu ne akwai wani guri a cikin diwani wani diwani na shi ibrahim tun daga abal kalliba har jirli fikiri mun gaba da shi mun sauce mun fassara mun kai mun kawo wajen so goma sha biyu a cikin diwanin akwai gurin da shekara wajen sha biyu ba mu gane gun ba ina da fi shekara biyu ba ko uku sannan muka fahimci wajen da ni da wanda na rika tambayar su kuma kuma diwanin gashi da shehu ibrahim a cikin shehu ibrahim ya ce uqabbilu yumnal haqqi jalla jalalu ya na kawai uqabbilu yumnal haqqi jalla jalalu wannan wanda fa kawai amma sai da gurin shekara goma sha da mai jan bakin ya ja sai in maimaita kuɗin yi gaba na je na gaya ni malami ya ce kaga wannan sananne ne malam yadda ka fahimta ka doke shi a rashin na faɗa wani ya ce kayan ka bawa shehu kayansa ba irin zance ne na jama'a ba su yaransu ne na waliyai akwai wanda na je ya ce inda nan aka inda aka gaya ma da nima aka aka koya mu aka rike ta ba ma iya nan ba uka birri min al-haqqi jalla jalaluhu fassarar abin da Hausa kai za ka fassara uka birri min al-haqqi jalla jalaluhu na tsotsa hannun Allah shine fassara na sumbaci hannun Allah na tsotsa Kaka ya shi ya son. Eh? Akwai wanda na ce masa ruka biyu ya sai ce to ai hanku sunan annabi ne. Na sumbaci hannun annabi. Da na gama za Allah sai na tsotsa hannun annabi hanku mutum da hanku sunan annabi ne. Da na gaya ni malami ya ce ai ya ce jalla jalaluhu. Allah yake ne. To akwai wanda na ce biyu shi ko sai ce biyun ne rasulullahi da albarka sai ka ce albarka na sumbaci albarkoki daga ubangiji. eh can kasuwar sirran ba na ta kabbar ake ta kawo da na amma gwani ake fita wallahi ko bai fita ba akwai malamin da ina gaya mar sai ya dariya ce Allahu akbar ya ce da karatu ake gane karatu ya ce koma bai ta kabba ya za mu bar jagorin insha Allah ta'ala bai ta kan Shai Ibrahim yana maganar aikin hajji ne da ya ce yake cewa na yi dawafi na kewaye ka'aba bayan ya sa yi ya ce to da na kewaye ka'aba ukabbir yumin alhaqi ya ce to ai hadisin annabi ne na tsotsi dutsen hajar al-aswad manzo Allah ya ce dutsen hajar al-aswad yana daga daman Allah in ka sabbace shi kamar ka sabbace hannun Allah ne la ilaha illallah kaga eh sisi hadisi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya magana ne yadda wafi ai Ka'aba ce na ko ne da wafi sai ce to ya sumbaci hannun zaki to ma'ana ya sumbaci dutsen hajar aswad yace sai ka koma hadisin zaka hado da wannan sai kun ya tashi to da akwai yin waɗannan da kake gani wani kuma sai ga shi ya ce tilka wa hazihi tilka wa hazihi tilka eh lahira wa hazihi duniya da za ka yi da wannan eh karatu to da zuwa makaranta ake ganiya humaira humaira jar yarinya aisha kenan sai da aisha humaira jar yarinya humaira jaka ya kankanuwar jaka amma a rubutun za ka ga da bambanci amma a faɗin shi ba haushe za ka ga duk yi musu kuna ɗaya amma wajen rubutun za ka ga ya saba abu jahalil ati abu jahil mai girman kai abu jahal ati abu jahil ya zo wancan za ka ga alhanza wannan kuma sai ga alli kafa to shi kuma haushe duk sakin su yake yi eh sani daban sun daban ta daban eh ka gani a ce a a a fasara su kowanne ba dai bane eh ha ha kowanne daban ba amma mu kaga duk to a makaranta sai ka raga gano da yawa akwai irin waɗannan molin shehu da muke na bara yaro yana ja mana baki shi yana cewa ashu mu'afina jami'an bi Kano wa ba'da zafir ili na sakano eh to irin nan gwa ko da shau yake cewa burika fi Kano matal anayi burika fi Kano madal anayi ce Allah ka sanya albarka cikin Kano madal anayi muddin wahala su ka sa musu albarka muna tashi wani jami'i ya ce gunnan akar wakala ina ganin akwai gyara na ce to menene gyaran sai ce ka duba a jiki akwai madda wannan maddar in ka duba ta jiki to kaga ya canja kenan ban taba kula da maddar ba tun da nake ni dai ban yin kawai da gani to maddar maddar ana'i kenan sai ka tashi ana'i eh ana Allah ne kenan to shine ma'ana ka sanya musu albarka madal ana'i muddin zamani har abada tabbaci mai rinka zuwa makaranta muna neman ilimi da neman karatu da wannan karatuka ne da su ake gane addini da wannan karatuka ne da su ake biyayya ga iyaye da wannan karatuka ne da su za ka zauna da kowa lafiya da wannan karatuka ne da su ake gane girman kowa ka gane martaba kowa ka darajar da kowa duk wanda za ka gina wulakanta halittar allah jahili jahili ne akasari malami yana girmama kowa malami yana ko kuma wanda ke zuwa makaranta yana martaba kowa yana darajarta kowa to na yi murna eh da wannan zawiya ne albarka amma dama ce ake dai a zuwa da gaisawa ba ce ma za a yi majalisi ba gaisawa za a yi da yawa eh to gashi kuma mun zo an yi majalisi ko yan mintuna ne mun yi ko da shi ibrahim maka faɗa ya alhamdulillah ai addini ya ya haɗu kenan eh addini ya haɗu kenan to kuma gashi mun faɗi shewa an gaisa da kuma yan uwa kuma ga dariƙa kamar yadda muka faɗa ta tijjaniya mu rike ta hannu biyu mu kula da addini na musulunci da waɗannan abubuwa sannan mu kula da faira faira soyayya dan Allah jiya na faɗa duk kullum ma sai mun faɗa to yanzu kun ga fairan nan akwai masu rigima da akwai wanda ba su kairan faira oh ni ba dan faira bane dan tijjaniya ne kaji bai san ma me fairan ba bai san me fairan ba rigima yake yi shi a tunaninsa waɗansu mutane ne da suke wani shirkin maganganunsu na shirme da wai sai yake ganin kamar su ne wayannan awa ba su ne yan faira ba yan faira mu ne yan faira faira soyayyar yan uwa don girman zatin Allah soyayya billahi billahi min Allah ila Allah to faira kenan faira ita ma ka ɗauko dukiyarka ka ba da ita ka ɗauko za a wani harkar ta addini ka ba da dukiyarka duk ka ta ce wancan zawiyar bayan fayara ba ne ma'ana marowata ne shi ne abin da ake ne da fayara ta salimi fayara sukiri fayara soyayya ce fan sanar da yadda za a yi majalisi a nan ga wayannan sun biyo shekaran jiya ma aluguri aka sun biyo mutum na gane su to shi ne fayara rai ai fayara ba a so a rabu da juna ba a so a ce yau ba a tare to wannan soyayyar ita ce ta hada to ita ake cewa bayan ra'ayi da kuma budewar ilimi a samu haske a kirji a samu sanin Allah sannan a samu ilimi na zamani waɗansu malaman ma suka ce faira har da irin wannan wayoyin duk faira ce domin mun samu sauki manzo Allah sallallahu ya ce wanda yake Ijaz zai magana da wanda yake Syria kuma duk suna daki abin bai zo ba wanda yake Ijaz zai magana da wanda yake Syria duk suna daki waya mun yi magana da wani mutum a azare ya ce wallahi tallahi ya kai shekara biyar bai rike ko naira ɗaya a hannunsa ba kuma mai kuɗi ne mulmiya ne ya ji rantse min da girman allah kuɗi a ce ya zo hannunsa naira ɗaya tak ya ce ya fi shekara da wallahi bai rike ba na ce ake kake rayuwa ya ce a waya ake rayuwa da waya kawai ake rayuwa ya ce kuɗin ne suke juya kansu kawai suke sarrafa kansu to magana iyali ya ce ai ta waya ne an wuce nan hakar wakalla ya ce ta waya ake abubuwan kawai duk ba ta nan bane to wajen cefa ne da waye ce akwai mai kayan miyaye wanda yake ka kayan miya na gidajen namu su masu kudin mai kawo kayan miyar ai yana da lamba account to ta nan ake dura mara ta waya da wayar ake siyan kati yayi yanzu duk katina da muke sa waya sai ka shekara baka siya kati ba a wayar ake sawa to mai kayan miya ta waya ake tura mara sakon akawar dinsa kaga kuwa ba tura kudin ba ne a hannu wanda za a je a siyo kayayyakin abinci shi ma haka kayayyakin da ake oda na waje shi ma a wayar ake turo da kalar samfur din irin wannan za a karo in harkar mutum yana harkar atamfofi ne duk wata waya a nuna ma ga wani kala da aka yalanci wani kwaliti wane ne a nuna ma shi gashi kuma ba wai hoto ba ga ni ga ka kana gani na ana ganin ka muna magana duk ta waya fa to an gaba shikenan biliyan kaza ne ko biliyan kaza ko da ta wayar zai drop zuwa wancan kasa zuwa bankin dinsa kafin shehu ibrahim babu wannan to nan ba mu dauka shehu ya zo mana da abubuwa eh kaga an datsewa lare eh rediyo babu ita amma yanzu gashi kana gida sakon zai zo maka ga tv ga kayan sitila na kayan kalle-kallen nan duk gashi nan jirgi mutum sai shekara guda aka ya je aikin aji tafiya kawai yake a kafa yana shan wahala wallahi shi ibrahim kaula ran da aka haife shi jirgin sama ya fara tashi a duniya wannan jirgin sha biyar ga watan wata ya zo da abubuwa amma wanda ya ba su gane ba saboda su ba su fahimci wannan ba kowane wali da irin abin da yake zuwa a zamanin sa eh shehu tijjani abul abbas shi kada ya haddace qur'ani zamanin sa duk duniya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban da suka haddace qur'ani ba su ko 20 ba su kai ba aka zo zamanin shehu tijjani shi kada ya haddace duk duniya yana shekara bakwai yanzu kuma ba dan gani eh ba su adadin su ba to shi ko roƙai ya ce ya rasu lallahi a yaban labari ana roƙon ya zama karama ta haddace alƙur'ani a ni a zamani na zamani na mutanen zamani na haddace ƙur'ani ya musu sauki ya rasu lallahi alamun ce mun wannan ba wai tafiya a sama ba ba karbo gora ba ba wata a'a ni kawai ƙura to gashi kuwa ƙur'anin ya sauki alamun ce duk abubuwan da suke da kamar rigar nan ta na duk gombe ba ni irin ta duk gombe ka shekara 60 ba wanda ya sai ya saka ma wannan anan gombe wannan rigar yanzu ba to fara shehu ibrahim kenan fara ga su nan kawai ka gani an riga an buɗe abin shaddodi kala-kala agoguna carguna komai ne na rayuwa shi ma an sauƙaƙe shi wasu malaman sun ce shi ma yana daga cikin faya samun saukin rayuwa samun duk wani abu da zai wahalar da kai ko na ma'arfa na rashin sanin Allah a datse shi nan da nan ka sadu da Allah ko bangaren karatu abin da zai wahala nan da nan ka gano me ake nufi eh shehu sani kafan da shi da shi ma tijani har Nijar suka je tambaye wata kalma Nijar a jaki suka je tambaye wata kalma ba su gane ta ba amma yanzu ka duba wayarka a cikin wayarka yanzu akwai Buhari akwai musulun akwai ibn mata akwai turmuzi akwai abu dauda akwai babu ran wani yake tambaya ta wai cin biri haramun ne ko halaka ne ta ce wallahi ba sani ba in ce baka sani ba na ce malu kuma an tambaye shi amsa ya ce bi sani ba kai kamar kai ce ku ku dau siriga ku ce na ce ba sani ba dan fadi kariya ban je ba kai na cikin halaka a ce ba sani ba suka maza na ce baran tam na tambayi wani malami neman waya ce ya to shi biri baya cikin dabbobin da aka hana ci na ce to kaji wannan na kuma buga wani malami shi ma sai yake cewa sun je america bincike akan allura polio da ake yi a america da aka tura su sai aka ce da kodar biri ake hadawa to sau da aka shi kuma biri cinsa ba haramun bane sai dai ba a san ko ta wani cutar kuma daban ba kaga wannan da na buga wani malami har ya ba ni amsa can ba abu minti goma sai ya ce an yanka ta tashi sai eh sai sai ya ce ya rubuta yanzu a wayarka sai ka rubuta zuwa ga ma'aikatar ilimi ta duniya kana rubuta sai ka watsa ya ce yana watsawa cin biri halaka ne ko haramun suka ce haramun ne in ji manzo Allah suka watso mar hadisi wajen talatin da wani abu subhanallahi kuma za Allah ya ce ba na cin biri kuma ba na har ba na kuma farugo shi to kaga da sai da makaranta eh akwai abin da kuma shi annabin ne baya yi amma ba haramun bane misali eh kamar cin tafannuwa ko albasa baya ci yayi amma bai hana ba ci zuma in aka hada da nono aka cakuda baya sha amma bai hana sha ba ai mun fahimta shi bai dace da matsayinsa bane wani abin shi ne baya yi eh akwai abin da kuma shi manzo Allah ya ne kai ko ba a ce dole ka yi ba kamar cin abinci da ya tsoho eh kaga ba a ce dole sai mun yi ba sai dai in kai dan kwaikwayon annabi da soyayya ba a ce ka yi da ya tsoho ba tunda mu yanzu zamanin mu cokali ne kuma karshen ta dambu aka kama to da kaga da ya tsoho aiki ya samu to tun da ma'ana abin da yasa na koro mana wannan kawo magana da ni na makaranta to anan ake gano waɗansu abubuwa za ka ji wani ya tibire ya ce magana kaza ta annabi ce kuma ba haka bane hubbul wani limilar imani soyayyar kasar ku ka kaunaci kasar ku yana daga imani kaga wasu suna cewa hadisi ne ba magana annabi wani laraba ne suka faɗa akwai abin da laraba suke faɗe sai ka ji kamar gaskiya e kuma gaskiyar ne amma sai ka ji girman abin kamar hadisi akwai su eh tafiya akan hanya kana ciye-ciye wanda suka ce annabi ya hana aka ce sai da na ali ne ya ce ba mutunci ba kamala babban mutum kana cin gyada a hanya kana tafiya kana watsa gyada ko kana cin rake kana shan rake misali irin wayannan to da akwai su wani gwamnati zuwan shi ya riga ya kamar su shi gibiri ka kuru zulma haribi yana tafiya yana tsire su yayi yana daukar tsiken tsire kawai ya rinka sukewa shawar gibiri ma ya yi cuta tsiran nan ya yi da tsira suka ce to aka maka Allah ana tafiya ana cin abinci san mutane ce kai wanda take ganin girman ta tana gani wanda ba ta ganin girman ta kuma ba ta gani to wannan su kuma mace su bane da wasu a matsayin mace su bi eh wanda shi baya ganin ka baya ganin gairu da kai iya wannan a fana'i shi kuma shikenan magana ta kai ba Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya kasar mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya wannan zawiya mai albarka masallacin juwa mai albarka Allah ya kawo albarka cikin sa saboda akwai dattawa wanda suke tare da su a wannan guri mai albarka kuma ga ruwa an dan sha ruwa ga kuma yan lalurar raure to shi yasa za mu tsaya nan na yi murna da kuma sallama ga yan uwa gobe ne za mu wuce insha Allah wannan shine kwana biyar kenan kuma kai ko wanda muka yi a Gombe sai kuma maulidi insha Allah muna raye muna sa ran mu zama muna raye albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya kai mu kuma insha Allah maulidi kuma za mu dawo insha Allah wa azwai saboda shine mai fadi yawa shine mai fadi kuma shi ne in ka kama an san inda ka dosa majalisi ko wannan to shi hatsin bara ne eh shi hatsin bara ne majalisi ta ko can ta ko nan ne fusko fusko wancan kwa dama nan aka dosa kenan to insha Allah Allah ya kai mu za mu zo a Dora to Allah ya samu gama lafiya Allah ya biya bukatun mu kasar mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha وكفاني حسبي وبلاها على حسب الشيخ التجاني أنا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله قلبي له ومرني قلبي له ومرني قلبي كل آني قلبي فدارك بيدا الأسرع دون تواني أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تشمتن العالي لا تشمتن العالي لا توسوس جناني لا تجعل فؤادي كصدرين الله ولا تدرك بالي أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولتشفي لي كل شكوى تشفي لي كل شكوى هذا الأماني زي خير البرايا وزي الشيخ الزجاني أنا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا الله زي شيخي وأصلي ولدي أهل المكاني حاج عبد الإلهي على رجل دون الأواني أنا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا الله ما طلب ربي مقامي الله في زماني الله في درس أصولي على صراط دون التواني أنا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا الله فلست أرضى سوائر أنا أهل المعاني يتقى في أبدا مناه على إلهاكم وقد كفاني أنا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا الله أزكى سلامي سلامي الله سلامي سلامي الله سلامي سلامي الله زين الجنان الله خالق كل سحابي الله بعد عن كل عادي الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله قلت لا إله إلا الله مولانا وقلت لا إله إلا الله مولانا محمد أرسله الإله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا سكن الهدف ومن يحبني ومن يراني مولانا ومن يحبني ومن يراني مولانا في جنة الخلد بلا بطال مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا جعلني خليفة التجاني مولانا جعلني خليفة التجاني موهبة بسيد الأنهار مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا من شك في زفار واسمه مولانا سلام الفتى وجسمه مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وأين برهامه أين برهام وما برهام مولانا أين برهام وما برهام مولانا أنت بدر في هدي وهاب مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وقلت لا إله إلا الله مولانا وقلت لا إله إلا الله مولانا محمد أرسله إله مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قال هل الكفار والمجوس مولانا ولو مرى فدابة النفوس مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أولهم هوس وآخرهم مولانا فزادهم خير فيهم أما مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وجاءني يربك ذاك مشرك مولانا وانقرى وجاءني من فرش مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا كفاك وتقالي وفرفرا أتوا مولانا كفاك وتقالي وفرفرا أتوا مولانا كذاك قنجة ومن الخير الأول مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وقوم برما وبصنقا وقلا مولانا ولا أخذوا عني ولا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ريش جاءوا وقصاصا ولوري مولانا ضرب دقاتي فازالوا نسبي مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا قال ما يكلف قراك مولانا قال ما يكلف قراك مولانا وشركابا وكوكو وكلو مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا محمد رسول الله أعلى وأرفه لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفه لا إله إلا الله محمد عبد الله غير مشابه لا إله إلا الله أي بشر مر مزالك سفه لا إله إلا الله فهو صفة شبهته باسم فاعله لا إله إلا الله وليس بشبه المصطفى غير عينه لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا وعرفه لا إله إلا الله جمالة هذا الكون قدري محمد لا إله إلا الله هذا العجب والعجاب من بعد قربه لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله Allah ya sa muku wannan zikirin na ƙarshe saboda shawul hadi murtani ya zo nan ya ce gwamba nan ne asibitin sikiri nan ne hedikwatar sikiri na su daga malaya shi sa muke wannan akwai wannan karin wannan karin kun ji shi ko saboda haka sai ku rike shi da kabi da jin da fikiri da ne dinnan zai tashi ni na zo da shi ni na daura sai na ga kawai ba bari amma ka ci na gama harafin ƙarshen ka ce ba ke mosali zai kare sai da ka ɗauke shi haka fitiri fil ma'ali amadin jamin nawali in ka ce nawali ya kare fitiri fil ma'ali amadin jamin nawali la ilaha illallah la ilaha illallah ba ta ya sani ba ta dalla dole أو مثل لا إله